وبارك وبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب واجب الغسل إذا التقى الختانان babu wajibin husli نعم wannan babi yana magana dangane da abin da yake wajibta wanka نعم wanka yana zamantowa dole idan da tsalar ne idan dai kaciyoyi guda biyu suka haɗu نعم حدثني يحيى عن مالك Mm, yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم علي بن شهاب shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhri نعم عن سعيد بن المسيب shi kuma ya jiyo daga sa'idu dan musayyab نعم أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون Hakika Umar ɗan Khattab da Uthman ɗan Affan da Nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna cewa نعم إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل idan dai kaciya ta namiji ta shafi kaciya ta ɗiya mace to hakika wanka ya waje ba.
نعم وحدثني عن مالك Ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, نعم أنا أبي النضر shi kuma ya jiyo daga abin nadar maula Umar bin Ubaidillah, yancaccen Umar ɗan Ubaidillah.
نعم أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن shi بن kuma عوف ya jiyo daga abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf أنه قال hakika abu salama ya ce سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل abu salama ya ce na tambayi ummul mu'minina na na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da yake wajibta wanka نعم فقالت sai na na aisha ta ce نعم هل تدري ما ما مثالك يا أبا سلمة hal tadari ma matsaluka ya aba salama shin ka san menene misalinka ya kai abu salama نعم مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها Nana Aisha radiyallahu anha ta ce mishi misalin ka misalin wato ɗan sako ne نعم wanda yake jin zakara ya yi cera نعم shi ma sai ya cera tare da cerar wannan zakara ɗin نعم إذا wato yana ɗan ƙarami ne نعم kuma yake tambaya game da mas'alar da bai kai kanta ba أوه، نعم نعم ما شاء ya الله ce idza jawaza al-khitanu al-khitana الختان فقد وجب الغسل idan dai kaciya ta ƙetare kaciya نعم.
to haƙiƙa wanka ya waje ba نعم وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم عن يحيى بن سعيد ya jiyo daga yahya ɗan sa'id نعم عن سعيد بن المسيب ya jiyo daga sa'idu ɗan musayyab نعم أن أبا موسى الأشعري haƙiƙa abu musa al'asha'ari نعم أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه wata وسلم rana ya tafi wajen na na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama نعم فقال لها faƙala laha abu musa al'asha'ari ya ce wa na na aisha نعم لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمره haƙiƙa saɓanin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tsanani a gare ni a cikin wani al'amari wanda yake mai girma نعم إني لو نعم إني لأعلم أن أستفتي لك به an astaqbilaki نعم أن أستقبلك به ya ce wa nana aisha haƙiƙa ne ina ganin girman abin a ce na fuskance ki da wannan tambayar نعم فقالت ما هو nana aisha radiyallahu anha ta ce ma huwa wata tambaya ce wanda har kake ganin girmanta ba za ka iya yi min ita ba نعم ما كنت سائلا عنه makunta نعم ما كنت سائلا عنه أمك ummaka نعم أمك فسلمي عنه Nana Aisha radiyallahu anha ta ce dukkan wato dukkan maganar da ba za ka iya ɓoye wa mahaifiyarka ba dukkan tambayar da za ka iya yi wa mahaifiyarka ita to ka tambaye ni zan baka amsa saboda ni ma a matsayin mahaifiyarka nake نعم فقال faqala sai Abu Musa al-Ash'ari yace da ita نعم الرجل يصيب أهله yace da ita hukuncin mutumin da ya sadu da iyalinsa نعم ثم يكسل ولا ينزل thumma yughsilu sannan kuma sai ya ji nauyin jiki نعم wato ya sadu da iyalinsa amma kuma bai fitar ramani ba kawai kasala sai ta zo mishi نعم to فقال- shin akwai wanka a kan shi ko ba wanka a kan shi نعم فقالت sai na na aisha radiyallahu anha ta ce da shi نعم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ai al'amarin bai kai haka nan ba matukar dai kaciya ta ƙetare kaciya to haƙiƙa wanka na janaba ya waje ba نعم فقال أبو موسى الأشعري abu musa al'asha'ari ya ce da ita نعم لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا ya ce to wannan ita ce matsalar da kullum nake ta kan gaba kan baya a kanta saboda sahabbai na manzan Allah wani ya ce ba wanka wani ya ce akwai wanka نعم to amma yanzu tun da kin bani fatawar cewa akwai wanka to ba zan sake tambayar wani ba bayan ki har abada نعم وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik نعم عن يحيى بن سعيد ya jiyo daga Yahya dan Sa'id نعم عن عبد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ya jiyo daga Abdullahi dan Ka'ab yancancan Uthman dan Affan نعم أن محمود بن لبيد من الأنصار Haƙiƙa Mahmud Dallabid Al-Ansari mutumin Madina نعم سأل زيد بن ثابت ya tambayi Zaidu ɗan Sabit ɗaya daga cikin saktarori na ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم عن الرجل يصيب أهله dangane da hukuncin mutumin da yake saduwa da iyalinsa ثم يصيب sannan kuma ولا sai ya يصيب.
zamanto ya ji kasala a jikin shi amma bai fitar ramani ba نعم فقال زيد sai dubun نعم.
sabit ya ce a zai yi wanka na janaba نعم فقال ل- له محمود sai mahmud ibn labidin al-ansari ya ce da sai dubun sabit نعم إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل ya ce to malaminmu ubayyu ɗan ka'ab wanda yake koyar da mu alƙur'ani shi yana ganin cewa ba wanka akan mutumin da ya sadu da iyalin shi bai fitar ramani ba ya ji kasala a jikin shi نعم فقال له زيد بن ثابت zaid ibn thabit ya ce da shi نعم إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت ya ce lalle wannan ita ce fatawar ubayyu ɗan ka'ab a farkon al'amari نعم ya ce amma ubayyu ɗan ka'ab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya dawo daga wannan fatawar kafin ya rasu yana bayar da fatawar cewa idan mutum ya sadu da matarsa ko da bai fitar ramani ba نعم to akwai wanka a kai shi نعم وحدثني عن مالك ya عن zantar da نافع.
ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi'i نعم أن عبد الله بن عمر haƙiƙa abdullahi ɗan umar كان يقول ya kasance yana cewa نعم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل idan dai sallatu ya ƙetare sallatu to haƙiƙa wanka ya waje ba نعم باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل babu wudu'il junub wannan babe yana magana akan mustahabbancin alwallar mutumin da yake da kwai janaba idza arada an yanama aw yad'ama qabla an yaghtasil نعم idan yana so zai kwanta ya yi barci kafin ya yi wanka نعم ko kuma idan yana so zai ci abinci kafin ya yi wanka نعم Mm.
حدثني يحيى عن مالك yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم عن عبد الله بن shi دينار kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan dinar نعم عن عبد الله بن عمر shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan umar أنه قال haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya ce نعم ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya gaya wa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama haƙiƙa janaba tana samun shi a wani kaso na dare.
نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم Shi kenan, wani lokacin a farkon dare take samun shi kuma yana so ya kwanta ya yi barci.
نعم To shin zai iya kwantawa kafin ya yi wanka ko kuma a'a labudda an yaghtasila qabla an yanama.
نعم To sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi نعم tawadda توضأ وغسل Zakaraka, zakaraka thumma ma'aiki nam.
alaihi salatu wassalamu ya ce da shi ka yi wa alwalla bayan ka je ka kama ruwa ka wanke azzakarinka نعم sannan kuma sai ka kwanta ka yi barci ba laifi نعم وحدثني عن مالك Mm, عن هشام بن عروة mm.
عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم امرأة نعم إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ wudu'ahu lis-salati ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hishamu ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair shi kuma ya jiyo daga wajen ƙanwar mahaifiyarsa na na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa na na aisha ta kasance tana cewa na idan asaba ahadukumul mar'a idan dai ɗaya daga cikinku ya sadu da iyalinsa sun ma'ara da an yana maƙabla an yartasila sannan kuma yake nufin ya kwanta ya yi barci kafin ya yi wanka na na'isha ta ce fala ya nan kada ya kwanta ya yi barcin nan hatta ya tawadda'a wudu a hulis salati har sai ya yi alwalla irin alwallar da yake yi ta sallah نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر na'am كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسى برأسه ثم طعم أو نام وحدثني عن مالك يا دنتر دني يا جو دغ الامام مالك عن نافع شي كما يا جو دغ نافع مولى عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر حقيقه عبد الله دان عمر الله تعالى ya kare yadda da shi da mahaifinsa kana idza arada an yanama ya kasance idan yana nufin zai kwanta yayi barci aw ya ta'ama ko kuma idan yana nufin zai ci abinci wa huwa junubun alhali yana da kwai janaba غسل وجهه ويديه إلى المرفقين sai ya wanke fuskar shi da hannayen shi guda biyu zuwa gwiwoyin hannaye wa masahab ra'sihi sai ya shafi kansa thumma da'ima aw nama sannan kuma sai ya je ya doki abincin wannan ya ci ko kuma ya kwanta ya barci نعم باب إعادة باب إعادة الجنوب الصلاة وغسل نعم وغسله إذا صلى وغسله yawwa إذا صلى ولم يذكر وغسل نعم وغسله وغسله ثوبه wa ghaslihi thawbahu نعم وغسله ثوبه babu i'adati lijunubi salata wannan babi yana magana dangane da mai janaba zai sake sallah idan yayi sallah yana da kwai janaba ba tare da ya sani ba wa huslihi idza salla sannan kuma wannan babi zai yi magana dangane da cewa mai janaba idan ya tafi yayi sallah yana mai mantawa da janaba to bayan ya tuna wajibi ne akan shi ya tafi yayi wannan wanka walam yadhkur amma kuma bai tuna da cewa yana da kwai janaba ba wa ghaslihi thawbahu kuma da wankewa tufafin shi wato shi mai janabar wannan tufafin da janaba ta zubo mishi zai wanke shi na'am حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رجله أثر الماء na'am wa haddathani yahya ubaidullahi ya zantar da ni ya jiyo daga mahaifinsa yahya ibn yahya al-laythi نعم an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik an isma'il bin Hak- abi hakimin shi kuma ya jiyo daga isma'il dan abi hakim نعم anna ata abana yasarin akhbarahu haƙiƙa ata dan yasar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya bashi labari anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama kabbara fi salatin minas minas salawat نعم Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kabbara ta shiga sallah a cikin wata sallah daga cikin sallolin nan na farilla, sun ma'ashara ilaihin biyadihi, sannan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya yi nuni zuwa gare su da hannun shi ya yi musu nuni wanda suke mamun shi suke sallah a bayan shi, ya yi musu nunin anim ku tsu, ku zauna, ku tsaya, ku ci gaba da sallah. فذهب مايكي عليه الصلاة والسلام يتفي ثم رجع sannan ya dawo ala jildihi atharul ma'i wato a jikin fatar shi akwai gurbin ruwa نعم وحدثني عن مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه عن زيد بن السرف أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجروف إلى نعم إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا ح- تلم تلم إلا تلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغسل فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا
yawwa wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga malaminsa hisham dan urwa an zuyaid bin salt shi kuma ya jiyo daga zuyaid dan salt annahu qala haqiqa zuyaid dan salt yace kharajtu ma umar bin al-khattab radiyallahu anhu ila al-juruf نعم wato na- na fita tare da umar dan khattab radiyallahu anhu na raka shi a lokacin yana ran gadi نعم to yana da kwai wata garka fakekiya a wannan gurin da ake ce da shi juruf juruf wani guri ne tsakankanin shi da madina mil uku نعم wato na fita na raka shi a kafa saboda eh, wato dai ƙara lafiya fanazara fa'iza huwa qad ihtalama to a can muna can wannan garka tashi sai ya tafi ya kama ruwa da ya je kawai sai ya leka tufafin shi fa'iza huwa qad ihtalama sai gashi haƙiƙa yayi mafarki a daren jiya amma kuma bai sani ba ya zo ya yi wa jama'a sallar asubahi wa salla wa lam yaghtasil yayi sallar asubahi amma kuma bai yi wanka ba faƙala wallahi ma a rani illahtalamtu ya ce wallahi ba na tunanin cewa face dai haƙiƙa na yi mafarki a jiya da dare wa ba sha'artu ya ce ban ma san da na yi mafarkin ba sai yanzu kawai wa sallaitu wa maghtasaltu na je na yi wa dandazo na jama'a ta musulmai sallar asubahi نعم ban yi wanka ba نعم Bala, Zaid ibn Salt yace, "Faghtasala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi." Mm.
Da yazo shi sai ya tafi yayi wanka na janaba ya wanke abin da ya gani a cikin tufafin shi na mani wa nadaha ma lam yara yayyahi a gurin da bai ma gani ba. Wa azzana aw aqama wato sai kiran sallah ko kuma ya tada iqama a wannan guri. Thumma salla ba'da irtifa'i duha mutamakkinan.
نعم sannan kuma sai sallar asubahi bayan rana ta wallaha ta daga ta yi daidai da dagawa ya yi daidai lokacin da ya kamata a ce an yi sallah ta nafila a to wannan yake nuni akan cewa idan mutum ya yi wa mutane sallah bai sani ba ashe ba ya da alwala to idan ya tuna ba zai zo ya ce ba duk wanda muka yi sallar azuhur ɗazu da shi sai ya sake sallah saboda ba ni da alwala na yi a kan shi kaɗai za ta ƙare sauran su sun sha alwala tunda suna da alwala gaskiya an gane ku?
na'am na وحدثني عن مالك مم.
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف مم.
فوجد في ثوبه في ثوبه احتلابا فقال لق نعم لقد ابتليت ب- نعم بالاحتلام منذ وليدة منذ وليت نعم ما شاء الله منذ ول- وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس wato ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ismail ɗan abi hakim shi kuma ya jiyo daga suleiman ɗan yasar haƙiƙa umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙare yadda da shi gada ila ardihi bil juruf wato ya yi sammako zuwa ga wata gonar shi wanda take can juruf Mm, wato wani guri ne wanda tsakankanin shi da madina kilomita uku mm, an gane ku?
mm, fawajada fi thawbihi ihtilaman a can sai ya samu a jikin tufafin shi ya gama ni faƙala sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce laƙaddibu tulitu bil ihtilam lalle wallahi haƙiƙa an jarrabe ni da yawan mafalke-mafalke da yawan mafalki na mani منذ وليت أمر الناس tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta mun al'amarin mutane نعم tun lokacin da na amshi shugabanci na mutane khalifanci na mutane to to Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ni da yawan mafarki faghtasala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi min al-ihtilab Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya tafi ya yi wanka ya wanke abin da ya gani na mani a jikin tufafin shi na wannan mani sun masalla ba da an tsala'ati shams sannan kuma sai ya yi salla bayan rana ta hutu.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوب ححس لامة فقال إني لما أصبنا الودك إنا نعم إنا لما أصبنا الودك نعم ولا نعم لا نتي العروق نعم عروق فاغتسل وغسلح وغسلح وغسل الائتلام من الثوب من ثوبه من ثوبه وعاد بصلاته شكرا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن يحيى بن سعيد شي كما يا جيو دغ يحيى دان سعيد عن سليمان بن يسار شي كما يا جيو دغ سليمان دان يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة عمر بن الخطاب الله تعالى يقال يدادش صلى بالناس الصبح يا أيوة متاني سلر الصباح ثم غدا إلى أرضه بالجرف سننكما سيبقى سمكو يتفي قونر شوان تكي جرف فوجد في ثوبه احتلاما سيسامو مني أجكن تفافش faƙala sai umar ɗan khattab ya ce inna lamma asabnal wadaka haƙiƙa ne mu yayin da muka ci daƙashi muka ci nama muka sha romuwa to lanatul uruqu wato jijiyoyi namu sai su yi tafshi idan wannan jijiyoyi namu suka yi tafshi to sai ya zama to fitar da mani a tattare da mu ba abu bane mai wahala faghtasala sai yayi wanka wa ghasala al-ihtilamu min thawbihi ya wanke wannan mani da ya gani a jikin tufafin shi wa ada li salatihi ya sake wannan sallar ta asubahi na'am wa haddathani an malikin an shihani bin an shihani an hishani bin urwa an abihi an yahya bin abdurrahman bin hafiz annahu annahu tamara ma'a umar ibn al-khattabi في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم نعم فلم يجد ماء الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الإحتلال من ذلك الاحتلال من ذلك الاحتلال حتى أسفر فقال له أمر بن الآس أصب... نعم أصبحت ومعنا ثياب نعم فدع ثوبك يغ... نعم يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا أمر بن الآس نعم لئن كنت تجد يا عمرو بن العاص نعم نعم عمرو بن العاص نعم لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا أفكل الناس أفكل الناس يجد ثيابا وكانتها وكانت سنة بل أرسل ما رأيت وأنبه ما لم أرى قال مالك في رجل ضيف وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن هشام بن عروه شي كما يا جيو دغ هشام دان عروه انا ابيه شي كما يا جيو دغ mahaifinsa عروه ابن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب شي كما يا جيو دغ يحيى دان عبد الرحمن دان حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقه يا فتا عمر tare da Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi fi rakibin fihim Amr ibn al-As a cikin waɗansu ayari na matafiya wanda a cikinsu akwai Umar ɗan Khattab Amr ibn al-As wa anna Umar ibn al-Khattab arrasa bi ba'd at-tariq haƙiƙa Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yayi ririmi ya yaɗa zango a ƙarshen dare bi ba'dhi tariq a shashe daga cikin wannan hanyar da za su tafi makka qariban min ba'dil miyah kusa da wani tafki daga cikin tabakunan da suke tsakankanin makka da madina fahtalama umaru umar dan khattab radiyallahu anhu sai ya mafalki wato mani ya fito mishi wa qad kada an yusbiha aqiqa saula qiris alfijir ya keto falam yajid ma'ar rakbi ma'an bi samu ruwan da zai yi wanka ya wanke wannan tufafin nashi tare da wannan ayari na matafiya faraki ba hatta ja alma'a umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya hau abin hawa hal ya tafi wani tafki faja'ala yaghsilu ma ra'a min zalika lihtilam sai ya shiga yana ta wankewa abin da ya gani a jikin tufafin shi na wannan maniyin hatta asfara har dai gari ya fara batteyewa faƙala lahu amurbin al'as amurbin al'as Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce da shi asbahta wa ma'ana thiyabun wato umar ɗan khattab kawaye gari kuma muna da kwai tufafi a tattare da mu wato kawaye gari akwai wanda ya zo shi da kwamfule biyu akwai wanda ya zo da kwamfule uku akwai wanda ya zo da kwamfule hudu akwai kayan da ba ba a masa su ba kenan yanzu fada'a thawbaka yusalu ka bar wannan kayan da kai mafalki da shi a wanke maka shi ka amshi wani kasa faƙala umar ibn al-khattabi sai umar da khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace da shi wa ajaban laka ya amru ibn al-as mamaki ga abin nan da ka faɗa ya kai amru dan as la in kunta tajidu thiyaban idan har a yanzu kai kana da kwai tufafi kana da kumfule sama da ɗaya kana da kumfule biyu uku hudu don kayi mafalki a ɗaya daga cikinsu za ka iya fitar da shi a wanke maka shi ka sa wani kan a wanke shi to a fa kullun nasi ya jiru tsiyaban shin kowa ne daga cikin mutane Allah ya hore mishi da kwamfulallika da yawa ba kowa ba ne daga cikin mutane yake da sama da kwamfule ɗaya idan Allah ya hore maka da kwamfule da yawa to ba kowa ba ne yake da wannan in ka ce kayan da mutum ya yi mafalki da shi sai ya fitar da shi an wanke mishi ba wai kawai zai wanke gurin ba ne so za ka tsananta waɗansu daga cikin mutane wallahi lau fa'altu halaka na sunnata umar ɗan khattab ya ce wallahi da a ce na aikata abin da amr ibn al-as ya nemi aikata shi to da hakan ɗin da ya zama to sunna ne akan akan al'umma wato da a ce na fitar da wannan kayan an wanke shi to da ya zama sunna ne duk wanda janaba ta same shi to kayan wannan kafin ya yi aiki da shi a wanke shi dukan shi ba wai a wanke gurin da janaba ta taba shi ba an gane ko to haka ya kamata shugaba na musulmi ya kula da shi bangaren abin da ya shafi abin da zai zamanto tsanani ne ga al'umma musulmi abin da zai zamanto tsanani ne ga talakawan shi to shi kada ya aikata shi ko da yana da kwai karfin aikata wannan abu bal aghsilu ma ra'aytu wa andihu ma lam ara yace bari dai kawai zan wanke abin da na gani ne sannan kuma zan yayyahi ga abin da ban gani ba kuma wannan yake nuni akan cewa Umar dan Khattab ba shi da girman kai wato shugaba ne na musulmi a wannan lokacin maimakon ya zama ma masu wankin shi daban masu guga shi daban masu kazan shi daban shi yake wanke da kan shi قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلامه ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال يغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم بعد بعد ذلك النوم نعم بعد ذلك النوم نعم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما تلم ولا يرى شيئا ونعم ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر بن الخطاب نام أعاد ما كان صلى بآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله
to shikenan wato al-Imam Malik saboda shi a kullum bayan ya kawo maka hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam da athar na sahabbai to in ya zamanto a cikin hadisan akwai wanda akwai tufka da warwara akwai wanda za a ga cewa wani ya tabbatar da abu wani ya kore wani to sai ya kawo maka ra'ayinsa abin da yake ganin cewa shine as-sawabu indahu wa inda ahli al-madina to shine al-imam malik ya bayar da fatawa fi rajulin wajada fi thawbihi athara ihtilamin cikin mutumin da ya samu wato gurbin mafalki a jikin tufafin shi wato gurbin mafalki shine ya samu maniyyi a jikin tufafin shi amma wala ya dari matakana bai san ba yaushe ya wannan mafalkin kuma wala ya zukuru shay'an ra'a fi manami ba zai iya tuna wani abu ba wanda ya ganshi na jin daɗi a cikin mafalkin shi ba zai ce ba eh lalle tabbas na yi mafalkin ina wasa da mace ko na yi mafalkin ina saduwa da mace ko wani abu makamancin haka qala al-imamu malik yace to yanzu yanda zai li yaghtasil min ahdathi nawmin namahu yayi wanka min ahdathi naumin namahu daga mafi kusancin barcin da yayi barcin wannan sai ya tuna kawai wani barci ne nashi na ƙarshe an gane ku in yayi barcin rana da marece ne ya ga wannan manin a jikin shi a bushe to kawai a wannan barcin na rana ne ko kuma ya yi tunani in ya zamanto kayan da ya sa ba da shi ya yi barci ɗazu ba to sai ya yi tunani da wani lokaci ne ƙarshen barcin shi da wannan kayan a jikin shi an gane ku? fa in kana salla ba da zalikan naumi idan ya kasance ya yi salla bayan wannan barcin to fal yu'id ma kana salla ba da zalikan naum sai ya sake dukkan abin da ya kasance ya sallata bayan wannan barcin min ajali annar rajula rubba mahtalama wala yara shay'an saboda zai iya yiwuwa a samu haƙiƙa mutum da dama za a ga yayi mafarki ya tashi ya waye gari ya gama ne a jikin shi amma kuma bai ga komai a mafarki ba shi dai ba zai iya tana mafarkin da ya ba sannan kuma wayara wala ya hatalimu so da dama za a ga mutum ya tashi wayara an gane ko ya ga wani abu a jikin shi na mani amma kuma wala ya hatalimu bai yi mafarki ba wato min ajalin rubba mahtalama wala ya rashi'an so da dama ma za a ga mutum ya yi mafarki na cewa yana saduwa da mace yana jin daɗi da mace amma idan ya tashi bai ga komai a jikin tufafin shi ba to wannan babu wanka a kan shi ko kuma idan ya tashi zai gama ne a jikin shi amma kuma ba zai ce ba ga mafarkin ne shi dai kawai ya ga wandon shi a jiki to fa idza wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl al-imam malik yace idan dai har ya samu ruwa na mani a jikin tufafin shi to wajibi ne akan shi yayi wanka وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه الإمام مالك yace to wannan fatawartawa dalilin ta wato tushen ta abinda yasa na gina ta abinda na gina ta akai shine hakika Umar dan Khattab ɗaya daga cikin khalifofi guda hudu ya sake abinda ya sallata na ƙarshen barcin shi wanda yayi wato hadisan da muka karanta a baya asar din da muka karanta a baya amma walam yu'id ma kana qablahu bai sake ba abin da ya ya sallata kafin yayi wannan barcin kawai sallar asubahi kadai ya sallata bai sallaci isha'in jiya ba da magruba ta jiya ba na'am alhamdulillah alhamdulillah